أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا لهدي أشرين دا شدة قوتا نأكو هجرة منظى الله صلى الله عليه وسلم دا مكة ومدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha biyu miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida a satin da ya gabata mun tsaya ne akan aya ta biyar a cikin suratun nisa a yau insha Allah za mu tashi daga wannan aya sai mu ɗora da yarda Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ce, Wala tu'tu sufaha a amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا نعم أساتين da ya gabata mun yi bayani akan wato wata aya da ke tana dauke da ababe da dama wanda mun yi kokari mun fitar da su cikin suratul nisa wato aya da take zance kan karin aure ko tsayawa da takaitawa akan mata guda to akwai wani bayani da Imam al-Qurtubi ya kawo mun faɗe shi ne a gurguje to sai ni fahimci cewa mas'ala ce wadda ba kowa zai iya hango mi ake son a ce ba kai tsaye to wannan ya sani so in dan sake fito da wannan bayani ga fili la Allah da yawan mutane za su fahimta abinda Imam al-Qurtubi yake cewa malamai sun yi ittifaki cewa inda Allah subhanahu wata'ala ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama yace to laysa lahu mafhuma ma'ana bai da mafhum abinda malaman usulul fiqh suke cewa mafhum shine in aka faɗi magana kishiyarta za ta bada hukuncin da za a ɗauka to a wani lokaci hakan ne wani lokaci ba hakan ba ne yanzu misali in ni ce wane yana da ‘ya'ya guda biyu sai ni ce guda ya mutu mi yake nufi wanda ban faɗa ba gudan fa yana mi yana raye ko ba shi ne mafhum ba to da Allah ya ce in kuka ji tsoro cewa ba za ku yi adalci ba game da al'amarin mata to sai ku auri ɗaya biyu uku hudu waɗanda ba marayi ba ina fata an fahimce ni to kenan yanzu in ba za ku ji tsoro ba to ya za a yi kenan yanzu sai ce a'a mutumin da kenan yake jin tsoro kenan ya tsaya ga mata ɗaya ba zai yi biyu ba zuwa uku zuwa hudu inda ba za ka iya auren ƴan mata ba ya kamata kai iktisari to shine kawo wannan yace laysa lahu mafhum iz ajma al muslimun musulmi sun yi ittifaki ko malamai ake nufi a kan cewa wanda ya ji tsoron ba zai yi adalci ba game da ƴan mata to yana da damar da zai armen ɗaya biyu uku hudu waɗanda ba su ba domin kaka ce a'a to nan an kawo sharadi ne an ce in kun ji tsoron ba za ku yi wato adalci ba yadda zaka tsayawa ba za ka auren su ba to ka tsaya ga guda ba haka aya take nufi ba amma shi yasa malamai suka ce a'a wannan ai babu wata matsala a cikin wannan malamai suka ce abinda aya take nufi mafhumukin ta yana aiki wanda yake son zai yi adalci ya tabbatar da zai yi adalci to abin da ya kamata ya tsaya ga in mata marayu mana ko ba haka ba tunda su ne suka fi cancantar in dai har kana son suka rike su don mi don su ne kamata a tausaya ma kana rike da su kana rike da duke su ka san zayin su kai ne waliyin su to kenan ka tsaya gare su bai dace ka ketara ba zuwa ga waɗansu sai in waɗannan ba sa yi maka amma bayan aya ta yi bayanin cewa to in habba za ka iya adalci ba ba za ka iya musu adalci ba to ka ketara to wannan kuma sai ta yi ma bayanin in ba su ba za ka aura kana da ɗaya biyu uku hudu to da haka kada wannan iskali ya zo ga hankalin mutum ya ce a'a an ce in baka iya auren in mata marayi to ka tsaya ga mata guda ba haka aya take son ta ce ba ina fata kun fahimta wallahu a'lam sai Allah ya ce wala tu'tu sufaha'a kada ku baiwa as-sufaha'a wawaye as- wato jam'i ne na as-safi duk mutane da suke wawaye kada ku ba su amwalakum sai Allah ya ce dukiyoyinku malamai suka ce ya kamata a ce wala tu'tu sufaha'a amwalahum domin dukiyar ta maraye ce kenan bai dace a ce amwalakum ba don ba dukiyar ka bace don mutum bai daukar dukiya sai ya ba wawa ko shi na yiwa bakin rai bakin hawa ya za a yi ai tunanin mutum ya nemo dukiya sai kuma ya ba wawaye ita yara kankana ko ba haka ba muna zamanin da yanzu mutane ko ƴaƴansu da suka haifa a cikin ciki ba su ba su dukiya ko suna ba su sai ka iske ƴaƴa suna ta fatan mahaifi ya mutu sai ka jira kiran Allah ya sa giwa ta mutu mu ci nama ko giwa ta kai kasa mu ci nama ko ba haka suke yi ba suna ma mutane alkawarin cewa in iyayensu sun mutu ga abin da za su bayarwa don mi don saboda ya rike kankan kankan komi ya rike maka dai shi wani ma shi yana ci amma nashi ba sa ci to wani shi kanshi bai ci dukiyar tashi ce amma bai amfanuwa da ita to kaga kenan bai dace a ce kada ku ba wawaye dukiyoyin ku dan mutum bai tsoka dukiya sai ya ba wawa kai ko ma wani sai wanda ya amince ma kuma sai in za a samu wani abu sannan ya ɗauki dukiya ta ya bayar kowa ya yi son dukiya ta tana ga hannun shi amma nan da anka ce wala tu'tu sufa'a amwalakum malamai suka ce an ce kada ku ba su dukiyoyinku waɗansu suka ce hikimar ma'ana lokacin da dukiyar maraye ta shiga ne ka ko ne ke karkashin ka ma'ana kamar dukiyar ka ce ina fata an fahimce ni yadda zaka kiyaye dukiyarka kar ta tozarta to haka ya kamata ka kiyaye dukiyar maraya kada dukiya ta tozarta waɗansu malamai aka ce a'a amwalakum dukiya na Allah ya ce dukiyoyinku saboda bi saboda dukiya ko da ta mutum guda ce ta kowa da kowa ce domin kowa yana amfanuwa da dukiya lokacin da mai kuɗi ya baka dukiya don kai kasuwanci dukiya ta shike don shi ya bayar da ita kuma dukiya ta kace don kai ma kana kasuwanci kana samun abin da ka ci da iyali da ita kenan dukiya Allah ya sanya ta ta zama to tamu duk mu duka ƴan adam domin masu kuɗi ba su kaɗai suke amfanuwa da dukiyar ba kowa yana amfanuwa da ita ko ba haka ba in an kai asara kowa yayi asara in an ka ci riba kowa yayi ci riba za a bude kamfani a dauki ma'aikata in an ci riba za a ƙara ma'aikata ko za a ƙara ba za a ƙara biya ko za a ƙara ba idan ko ba a ci riba ba aka faɗi sai kaka shikenan sai a kori ma'aikata a ce an rage ko an rage albashi sai kuma al'amura su lalace kaga ashe amwalakum aslin dukiya ta kowa da kowa ce shi yasa kuskure ne masu kuɗi su sa tsammanin dukiya su kaɗai ce tasu ba gaskiya bane dukiya musulunci ya ce ta kowa da kowa ce yadda ilmi yake na kowa da kowa idan mutum ya je ya yi karatu ilimi na duniya ko ilimi na lahira to ilimin nan ba nashi bane ba na yan gidansu bane ba na garin su bane na al'umma ne ina fata an fahimce ni to haka dukiya ita ma ba taka bace kai kadai in Allah ya baka dukiya an ce ka ci tare da mutane in ka rike sai Allah ya ɗebe masa albarka kuma sai kowa ya zama to ba ruwan shi da kai sannan kuma makusanta waɗanda suna jiran ka mutu su ma su jiran ka karasa amma lokacin da ka yi tarayya da mutane cikin dukiya sai zamanto abin ya zo da sauki shi yasa akwai wani babban malami ba zan faɗi ko ne gari bane mai kuɗi ne babba kuma gashi babban malami kaga Allah ya hada mai biyu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar da ya san dukiya ba zon ce guba ce to sai ya bude kont diya ne gaba ɗaya maza da mata kowani akwai abin da yake mai biya cikin dukiya ta shi da kai ne sai ya ɗauki kamar misali miliyan biyu duk namiji yana da miliyan biyu duk wata duk mace tana da miliyan biyu duk wata shikenan sai su ɗauka shikenan ya kautar da su daga mai mummunan zato ya kautar da su daga tunanin shi mutu su gada dukiya ta kowa ce don haka masu kuɗi kar su tsammani in Allah ya ba su dukiya su kaɗai za su amfanuwa da ita wannan ba tunanin gaskiya bane ko ba haka Allah ce ai ba allati ja'ala Allahu lakum qiyama ita dukiyan nan wadda Allah ya sanya ta zamanto qiyaman a wata qira'a qiyaman wato qira'a ta ibnu amir da nafi sun karanta da qiyaman sai zaman to masdar ne kamar wato aza ya'udu iwadan iyadan wato wani lokaci masdar ana inshahi alif Allah ya sanya ta zaman to qiyaman malamai suka ce wato ita ce dalilin tsayuwa tsayuwa mai tsayuwar rayuwa ɗan adam gaba ɗaya Allah ya sanya dukiya ta zaman to ita ce kashin bayan gudanar da mu'amala tsakankanin ɗan adam da musulmi da kafiri addinin su ba guda ba amma ta hanyar dukiya za su yi musanya ta al'amurra ko ba ka ba da maslahohin da za a yi daula ta kaza da daula ta kaza kamfani kaza da kamfani kaza ɗan ƙasa kaza da ɗan ƙasa kaza ko da ba fami guda ba ba luga guda ba to amma dai mutane sun san dukiya ko ba haka ba in ka tsaye cana yanzu misali ɗan Nijar ko ɗan Najeriya in yaji ƙasar cana mutanen cana kafirai ne musu wasu daga cikin da yawa daga cikin su ba su yarda da akwai Allah ba akwai ubangiji ko ba haka ba kasancewar ubangiji ba su yarda da shi ba in ka je kuma ba su kashin kuɗin sefa ko suna kashi ba ruwansu suna yadda su taimaka ma ba su taimaka ma ba launin ku guda ba ba yankin ku guda ba ba nahiyar ku guda ba amma idan ka ɗauki Allah da ya yarda da shi shine kuɗi da ka bashi duk abin da kake bukata zai ce ma ɗauki an fahimci wannan to shi yasa Allah ya ce ya san ya san zaman to kiyaman wato ita ce kashin bayar gudanar da kowane ilan al'amari na rayuwa kenan ba mawaka bane ko mutane suke cewa in baka da komai in baka da komai al'amuran ka duka za su lalace a'a Allah ne ya sanya ta cikin hikma tashi dukiya ta zaman to ice masdar ɗaya daga cikin dalilin gudanar da al'amuran mu na rayuwar mu babu wata gwamnati wadda za ta yin gudanar da irin al'amuran ta sai da mi sai da kuɗi duk mulkin da babu kuɗi rispewa zai yi babu kuɗin biyan ma'aikata ko ba haka ba sai ni sai zanga-zanga in babu kuɗin biyan sojoji sai ni kudeta shi soja bai bai bai zanga-zanga kudeta ta shikai ko ba haka bane bari mu ce juyin mulki don a gane don haka dukiya ita ce dalilin tafiyar da mulki duk mulkin da ake ma yan ƙasa biya an gane ni akwai dukiya to mulki zai ta kaga ashe kiyaman ita dukin ne ita ce matsaya ta mulki ita ke sa wani mulkin ya tsayu ya tabbata ina fata an fahimce ni sannan kuma haka al'amurra na rayuwa ba yadda za a yi ka zo sayan mota babu kuɗi ko akwai bayani sai a ce ya haukace ku kama shi ina fata an fahimce ni al'amurra na addini dole sai da dukiya bai yiwuwa a ce za a je wajen wa'azi babu kuɗi dole sai an samu mota sai an samu jirgin sama haji in za a je da mi dukiya sai a ce kuɗin da aka yanka waɗanda za a biya wannan shekara miliyon kaza da kuɗi ko jika kaza in wata ƙasa ne a ce dolar kaza wata ƙasa a ce naira kaza wata ƙasa a ce cd kaza ko ba ka ba in za ka aure sai ka kai sadaki ko ba ka nan bane yana yiwa a baka amarya haka nan bai yiwa sai ka kawo nuru kuɗi ko ba haka ba in babu kuɗi babu mata kaga ashe al'amurra na rayuwa dole tafiyar da kowane irin al'amari na addini ko na rayuwar duniya dole ko yaki za a je sai da dukiya shi yasa ku ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da za a je wajen yaki sai ya nemi taimako tayi ka dubi wato kissa cikin sira yakin tabuka irin yadda aka yi neman taimako dan saboda in babu dukiyar yakin ba zai yi ba da'awar kanta ba za ta yi ba in babu dukiya amma duk lokacin da aka ce a kawo taimako don addinin Allah sai kaga masu kuɗi suna zukewa kuma alhali an ce da rayuwar ba ta yi gidan TV gidan radio yan jarida dole sai da ni sai da kuɗi amma da an ce za a zanga-zanga ko dan siyasa zai magana sai ga 'yan jarida sun je wajen sun yi tsaye amma malamai sai su yi taro dubu ɗan jarida ba su zuwa don babu na mai ba alasa musu babu wanda kuma zai kawo wa aima addinin Allah aiki don ba addinin ya sha musu kai ba in ba biya za a yi a biya mana ko ko mu musulmi ba za mu iya biya ba su kafirai su ne suke da damar da za su ba da kuɗin su don saboda aikin Allah da ƴan siyasa suna da damar da za su tallata hajar su a ƙasashen duniya ta hanyar kafafen yada labarai mu ko dukiyarmu ba aiki za a yi da ita ba illa dai kowa shi koye yace insha Allah Allah zai taimaki addinin sa shi Allah subhanahu wataala shi zai taimaki addinin sa ta wannan hanya ilimi bai yi sai da kuɗi gashi nan kuna ganin lakkole yanzu jika 500 miliyan guda ake biya zunzurutun kuɗi turawa suke warewa su keɓe su don saboda su kasance shine brije ko budget wanda za a gudanar suwa na karatu takarda ba ta yi sai da kuɗi lakwal ba ta yi sai da dukiya kaza ba yi sai da dukiya mi za a yi babu dukiya komai dukiya ta shiga cikin shi wannan kuma sirri ne na ubangiji don Allah ya bambanta masu son shi da wanda ba su so in an ce a kawo wani zai bada abin da ya dace wani kuma zai bayar don ka a zage shi kuma a ce munafiki ne ko a ce bai yi ba wanda ga iya bada jikka ɗari da sai bada jikka biyar don dai ka a ce bai basuwa ba ina fatan kuna fahimta ta to duk waɗannan mutanen Allah subhanahu wataala ya san da su sai Allah subhanahu wataala ce to warzuquhum fiha warzuquhum ku arzikta su daga cikin ta ma'ana ku ciyar da su domin kalima ta arrizq a cikin alqur'ani tana zakkuwa da ma'ana ta abinci wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana ta arziki irin wanda muka sani da Hausa ina fata an fahimce ni ba a ce mutu arziki da Hausa ko ba haka ba sai dai a ce abinci amma a larabci ana iya nuhin arrizqu ana nuhin abinci ina fata an fahimce ni annabi isa annabi musa alaihi salam yake cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم kaga arziki ne gare ku abincin da ya fito amma mu ba a ce ma da Hausa a ce ma abinci wato arziki ko ba haka ba kuma dukiya ma ana kiranta arziki sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa allati ja'ala Allahu lakum qiyama ko qiyaman warzuquhum fiha ko arzikta su daga cikin ta malamai suka ce nan fiha ba a ce minha ba waɗansu malamai sun ce harful jarri in ya zo a wani wuri yana wakiltar wani kenan maimakon a ce warzuquhum minha ku ciyar da su daga gare ta sai an ka ce warzuquhum fiha ku ciyar da su a cikin ta wadansu malamai suka ce a'a nan fiha da aka kawo tana nuna cewa dukiyar maraya bai dace a barta ba haka ga ba a wato haɓakar da ita ba a kasuwanci da ita kenan warzuquhum fiha ba wai harfin min da fi ba sun yi kamancecena da juna a'a shi min sashi in aka aje dukiyar maraya ba a kasuwanci da ita to min hani amma in ana kasuwanci da ita ana kokarin habakar da ita to warzuquhum fiha kenan kenan daga cikin ta domin tana nan tana karuwa yana yiwa an bar mai miliyon daya kafin ya girma sun zan miliyon goma miliyon ashirin kaga fiha kenan cikin wannan dukiyar ba daga gare ta ba saboda tana habaka an gane wannan Allah subhanahu wataala ce waqsuhum sannan kuma ku tufatar da su kenan ya zaman to ba za a ba su dukiyar ba sai dai a ba su abincin da za su ci waqsuhum sannan kuma ku tufatar da su ku yi musu wa qulu lahum qawlan ma'rufa sannan ku gaya musu magana magana wanda take mai kyau an gane ni shine ma'ruf al ma'ruf ismul maf'ul na arafa ya'rifu an gane ni ma'ruf abinda aka sani ma'ana abinda mutane suka al'adanta domin ka'ida ne mutum da dukiya sai ka ga mai magana mai kyau kace mai to yi hakuri domin dan adam yana son yayi gaugawa ya kai ga dukiya ko ba haka ba tunda baba ne ya mutu yana son ya kai ga dukiya yanzu kuma an ɗauki dukiyar na an ba wani yana dibin kamar dai akwai abubuwa sai kai ta nuna mai yayi hakuri wannan dukiya taka ce amma yaro kullum matsala ta yana son komai a yi mishi ko ba haka nan bane sai ya zo ya ga abu ya ce a so mai guda goma kumfule goma sai ce a sun yawa bari dai a sai ma guda biyu ya ce a shi wallahi bai so sai an sai mai goma to ko da ya yi kuka kada ka sai goma sai biyu yadda ka san ɗanka cikin kuɗinka ba ka sai mai goma sai dai ka auna ka gani yayi kace kai guda za a sai ba in yace shi kuka ka samu bulala dan haka ɗanka yadda ba za ka wuce ba haka kamata kai mu'amala da marayi ina fata an fahimce ni sai Allah ya ce wabtalul yatama
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا الله سبحانه وتعالى يتي وابتلوا اليتامى كجربي مرايو ina fata an fahimta ku jarrabe su abinda ake nuhi da jarrabawa shi ana son a ga iya inda abu ya kai yanzu misali an yi wata uku ana karatu a makaranta lakkol ko ba haka ba sai a ce a yi tek a gani mutum ya zo da diplom shahada ina da shahada ta sanawiyya ko ta jami'a sai a ce a jarraba shi don saboda a gani shin abin nan haka ne ko ba haka ba shi yasa wato mai mukama yake cewa wa inda imtihanin rajul wa inda imtihani yukramu rajulu aw yuhan wajen jarrabawa ake girmama mutum ko a kaskantar da shi domin duk lokacin da za a zo wajen jarrabawa to da yau mutane ba su ai jarrabawa ko ba haka ba domin nan ne za a gane na gaskiya da ba na gaskiya ba kowa ya an to in ba za a yi jarraba ba cewa zai ya cancanta ko ba haka nan bane amma in aka zo aka ce to ayi jarrabawa sai ka zo kana cewa kai ni ne jarrabawa za a yi ni ba ni domin nan ne za a gano wane ne yake da abin wane ne bai da wane ne mai gaskiya wane ne mara gaskiya to shine sirrin da yasa kuka ganin wato makarantun ne na zamani ba su yarda sai an jarraba mu a makarantun nan muna gida na zauri ba a cika jarrabawa ba za ka yi shekara talatin kana karatu a zauri ba a taɓa jarraba ka ba hankalinka bai tashi amma da an ce za a jarraba to yanzu na za a bambanta shi yasa kuke gani in za a ɗauka soji za a jarraba ko ba za a jarraba ba domin wanda bai iya jure ba wahala bai yi da an fara sai ya gudu wanda duk ya kai ƙarshen formation wannan ya nuna cewa zai haka ne ko baka ba makaranta in za a fara karatu sai kowa ya ru sai a sanya lokaci a ce kuma za a jarabawa da lokacin jarabawa ya yi da yawa sai su sa kai shi kenan ba su dawo har abada ina fata an fahimce ni ko mutum kake son ka san na gaske ne ko ba na gaske bane a wajen jarabawa kana tare da mutum sai ka nuna mai babu ko ko jaraba ta zo ma daga wajen Allah abin nan da akwai ya takaita sai kaga saura duk sun watsi ko mata kace ta ce kai ni wa halin gaban iya zama cikin wannan ga tsiya ga talauci ga tsanani ban iya don Allah shahabin lahiya kaga ta bayyana ga in mai tafiya ce ta tafi in mai zama ce ta zauna to dole ne sai da jarabawa ake gane al'amura shi yasa Allah ce wabtalul yatama ku jarrabi marayu kafin ku ba su dukiyarsu hatta idza balagun nikaha har sai in sun kai wurin aure an gane ni ma'ana ba lokaci guda zaka bashi dukiya ba kuma daga lokacin da kaga yana yiwa a bashi sai ka dan bashi wani abu daga ciki an bar mai miliyan goma ba a bashi miliyan goma lokaci guda sai a bashi jika ɗari ko jika ɗari da hamsin ko jika ɗari biyu kadda a ƙure sai a bashi a ce je kai in ya zo aka ga ya sayo kaya ya kasa ya yi tsaye mata sun zo wajen sayan kaya an yi an yi shirge dala biyu ya kiya to kaga wannan ya ce ya sa abin da shiki ko ba haka ba amma wani ko an bashi jikka ɗari biyu da hamsin ko da an kai sati ina suke babu shina ina hina cikin gayu ana ta ana shan shayi ana harakoki ya shirya rawa da jikka ɗari biyu da hamsin to kaga wanga ai an san al'amari da saura Allah ce to fa in anastum minhum rushdan in kuka tsinkayi shine anastum in an ce anasa wato daga mu'anasa ne shine samun natsuwa amma anastum shine tsinkaya daga nesa ka tsinkayi kun tsinkayi minhum daga gare su rushdan shine shari'a waɗansu malamai sun ce al-istiqamatu fi din ma'ana sun zamanto sun daidaita akan addini sun zamanto suna wato kokarin tabbatar da al'amurra na addini ana ganin su gaba-gaba to wannan ana iya ba su dukiya waɗansu malamai suka ce a'a husnu tasarruf fil mal ya zamanto sun iya kyautata yadda ake gudanar da al'amuran dukiya ba su banna in ya je sayan abin dala goma na dala goma zai saya in ya shiga kasuwa ba abu goma yake saya ba a'a daidai abin da yake bukata ka san ko babban mutum ya shiga kasuwa in bai anniya ba to sai ya sayo abin da yake da bukata ba kafin ya kai zai ga wannan ya ga wannan ya sai wannan ya sai wannan kamar alhazamu in an je makka da sabka sai kaga mutum ya sai wannan ya sai wannan ya sai wannan da zuwa ko da aka sati guda kuɗi sun kare kuma kaya sun yi bai ɗauka su ƙarshe sai sai a watsar da kayan saura kuma a sai da su tutu tutu in ji hausan mu ko ba haka nan bane banza a banza a'a ana son mutum ya san me nike bukata in za ni kasuwa ina bukata abu kaza to idan ya zama to ya kai inda yake yi malamai suka ce to ba zan can addini za a yi ba don malamai sun yi sabani waɗansu malamai suka ce sai ya zama to yana kiyaye addini ma'ana ana ganin shi salloli guda biyar ko ba haka ba to tun da wannan sai a duba a gani baya bannar dukiya sai a bashi dukiya amma malamai jamhur sun ta cewa shi dai ya zama to ya iya kiyaye dukiya sai ko da bai tsayi tsayin daka ba akan addini domin yana yiwuwa wani zaka iske shi game da kuɗi ba kyau amma kuma wajen addini ne bai damu ba ba ko marayu ba har mutanen ba ka suke sallar asuba ba ruwan mutane amma wajen neman kuɗi wa ɗan taksi yana yin shekara goma yana samun sun jami'in sallar subahi ko ba haka ba amma wallahi da ya bar sana'ar taksi daga nan da ya bar samun sun sallar subahi me ya dalili saboda wancan ba wai dan saboda sallar ta sha mai kai bane saboda ta dace da lokacin neman kuɗin shi ina fatan kuna fahimta ta kenan abinda ake bukata game da dukiya ko game da tafiya a'a malamai suka ce ya zamanto ya san yadda ake sayar da ake sayarwa bai sallah wannan ba matsala bace wasu malamai suka ce a'a adibi fasikancin nashi in fasikanci ne na zina da shan giya to ba za a bashi dukiya ba amma in fasikanci ne na wanda ba shan giya bane ba zina bane dukiya sai yana iya kare ta to ko da wani fasikanci ne ana iya bashi dukiya wallahu a'lam fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ku tunkuda musu duke su zuwa gare su ba ana nufin a tunkuda ba domin nan in ka fassara su da tunkudawa kenan sai in ga ta gaba gare shi ka tunkuda mai haka a'a ku bashi dukiyar shi ake nufi ko ba haka ba tunda yana yiwa mota shi dukiya sai mota ce to kana iya zuwa inda mai talma ka bashi talma ka tunkuda mai ita haka yana yiwa in gida ne kana iya tunkuda mai gida haka to kaga masu fassara qur'ani da kalmomi su ce a'a su dai sai dai a fassara Qur'ani irin wanda ya zo ƴan Qur'ani to fadfa'u ilaihim amwalahum ku tunkuda musu duke su sai mu ce to mu tayi gashi can ga maraye can yanzu ya girma ga talam nan tura mai mu gani tunkuda mai ita sai ce a ba haka ake nufi sai mu ce a ba haka ake nufi ba to ina ka samu ga kai ku ai in an ka dibi larabci a larabci za a dubawa da mi kuma dole sai an dawo zuwa ga yadda alqur'anin ya sabka kenan yadda kai ka gane cewa ba haka kamata a fassara ba to kafin ka zo a duniya su ma wadansu sun gane wannan ina fata kun fahimta fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su dukiyoyinsu ko ku tunkuda musu dukiyoyinsu wala ta'kuluha Allah ce kada ku ci wannan dukiya israfan wajen bannatar da ita ina fata an fahimce ni banna shine ya kasance an sa dukiya ba wurin da ya cancanta ba shine israf an gane ni abinda ake saye miliyan goma ka sai mawara shi miliyan goma sha biyar kaga kai banna don yana yiwa abin ko kuma ka sai mai abinda baya amfanuwa da shi yana buƙatar maraye wanda yake yaro ba a sai mai mota me amfanin mota gare shi ba ta da amfani in dai ba ta neman kuɗi ba ce ba a sai mai mota a ce je kai yawo sai dai a nemi salam ko a kuri kura a sai ta nemi kuɗi ta kawo ko kuma a sai mai gida a gini saboda gidan nan za a rinka karɓar haya kafin karfin shi ya kai amma yanzu mota ta fito sabuwa kamfani ta miliyan hamsin ta jin daɗi ka ɗibi kuɗi miliyan hamsin ka samu ka bashi kuma ka bashi bond sons to kaga wannan ai banna banna ce kai kai mai banna ko kuma kai ka ci dukiyar ta hanyar banna ko kuma shi ka banna ta mai dukiya ta shine zai amfani da ta don Allah ya hana kai ka ɗiba ka yi wata ka irin yadda kake so an hana wannan sannan shi saboda hankalin shi bai kai ba ka bari ya bannatar da dukiya ko ka taimaka mai wajen bannatar da ita kuma shi ma wannan ba yadda da shi ba wa bidaran allati da gaugawa shine ai maza maza kun san an hiso a ce to tun yaran nan karhin su bai kai ba saboda kai da kanka ka san in karhin shi kai ko da karhin tuwo shine amsar dukiya sai gari ka ya ce to ka san tun kashin su abin nan ai maza maza shi yasa yanzu da mutum ya mutu ba kahin ma a raba gado mutane suna ta kansu ta sai a ce kai wane da adda takardu kaza kai maza ka wuce da su ko ko a shiga ɗakin mamaci sai a tsibi wani ya zwage ki takardun kare kaza ya zwage wa zwage ta zwaga da aka shikenan a samu kowa ya samu nashi rabo ina fata an fahimce ni in yara suna ƙanana kowa shi ce abin da zai ci ina fata an fahimce ni wanga shi ɗibi kaza wanga shi ɗibi kaza manya manya riguna da dukkan barci a ce to kun san ƙananan yara na ya bari a ce kamin tuwahin nan sai ga mai kwamfile biyan mai kwamfile shida su tuwahin ba a iya sayar da su a je musu kuɗin su hakan gana mutane su zo su yi watanda da kuɗin marayu a ji daɗi an ya kabaru kafin su girma don an san namiji musamman in ya girma sai ta mutum bakalin ɗiyamace don ita ɗiyamace wani lokaci rauni gare ta ko ba gaba amma wallahi in ka ci kuɗin ƙato kana gane kuɗin ka don ko da ƙarhin ciya kana bari wallahi kuma in ya yi karatu lauya ya zan aboka wallahi sai ya ɗaure ka in ka ci dukiya sai shi yasa suke ta kokarin kafin su girma su san dukiyarsu da kaza da kaza kafin karfi ya kai kafin su san yadda abinda babansu ya bari duk an hallaka sai ka iske mutum baba ne ya bar mai gida kanin uba ko wan uba duk yayi gine gida ya sa iyalai ciki in sun girma babu su sai da su sai su zai su nemo wani wuri irin banar da ake yi a wannan zamani Allah ya kyauta Allah ce to wa man kana ghaniyan duk wanda yake Allah ya bashi dukiya ya kasance mawadaci falyasta'fif Allah ce to sai ya kame kai kada ya taba dukiyar maraya an gane ni ba ana nuhin ya ce ta hanyar haram ba a'a ko da ta hanyar halal in dai kai mawadaci ne to shi kenan wannan dukiya ka bar mai abitai ma'ana yanzu misali kai kana da dukiyarka an gane ni wa man kana faqiran duk wanda ya kasance talaka falyakul bil ma'ruf ya ci amma ci wanda yake na tsari wanda yake sananne daidai da adalci an gane ni idan aka baka dukiyar maraya kai talaka ne baka da kuɗi an bar mai miliyan goma za ka yi kasuwanci da miliyan goma ko ba haka ba to yanzu an ka ce aka samo riba sai a kasa mutumin da ya yi wannan fatauci nawa ake bashi sai a ce kaza sai a fitar sai ka ci saboda dukiyar in ka aje ta ba za ta haɓaka ba sannan kuma za ka iya taɓa ta amma yanzu in ka juya da ita kaga wannan abin alkhairi ne to in ya zama to kai mai hali ne kana da miliyon ɗari an baka miliyon goma kuɗin maraya za ka kasuwanci da su to in an ci riba nan waɗansu malamai suka ce bai halatta ka ci ba don mi don an ce wa man kana faqiran wa man kana ghaniyan falyasta'fif da yawan malamai sun ce haramun ne domin wasu sun ce a anan lil istihbab ne in ka gada maka kauda kai tunda wahala kace da kai an gane ni mutum ko bayyin wahala ga manzo amma tunda Allah ya wadatar da kai mi zaka yi da wannan wannan shi da abin da ake bukata a yanzu wanda mutane ba su iya yi kana tare da talaka an samu wani abin alkhairi ka bar mai mi zaka yi da shi sai ka ga mai kuɗi ya ce a kawo nan araba sai shi raba kuma shi shi ibi mai yawa ba talaka kaɗan saboda talaucin zuciya da a cikin mutane mi zaka yi da dukiyar maraya Allah ya baka kana mawadaci ka yi kasuwanci da ita ko da miliyon ɗari ya samu in dai har kai mawadaci ne mi za ka yi da kuɗin maraya sannan kuma kai yanzu ba ka neman sakamako a wajen ubangiji sannan ba ka tunanin kai za ka mutu ‘ya'yanka za su zo in an raba yadda ka tausaya ma zurriyar wani da ‘ya'yan wani kai ma a tausaya ma ‘ya'yanka duk ba haka muka mutane suke bukata ba mai kuɗin majiran aka yi Allah ya kai shi ƙasa wa man kana faqiran duk wanda ya kasance talaka ne falyakul bil ma'ruf shi yasa ba hawadan suke ganin cewa sayyidina umar yana ganin cewa dukiyar maraya sai dai aramta ba ma a yi kasuwanci da ita ba shi cewa ya karamta in ka samu ka dawo da ita amma ba ka ɗauki dukiyar ba ka je kai kasuwanci da ita amma waɗansu sun ce wannan tafsirul misali ne shine cewa ɗaya daga cikin misallan da za a amfanuwa da ita ne karamta kai kasuwanci a'a kai kasuwanci ku amfana ku biyu da karamci miliyan goma kai kasuwanci ka ce in ka samu ka je kai kasuwanci kai kasuwanci da su ka hidda mai hakkin shi ka fidda naka Allah ce fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum idan kuka ba su dukiyoyinsu kuka tunkuda musu dukiyoyinsu fa ashidu alaihim ku kafa shaida akan su waɗansu malamai suka ce wajibi ne sai ka kafa shaida lokacin da zaka ba su dukiya an baka miliyan goma shekara goma shikenan lokaci yayin da zaka ba su sai ka kira shaidu ka kira wani da cizo wani da alhaji wani ka kawo su to an bani dukiya ta wani a rana kaza lokaci kaza an yi kasuwanci da ita kai bayani dalla dalla an ci riba lokaci kaza an faɗi lokaci kaza don ba kullum ake ci riba ba ko ba haka ba to dukiyar nan kuma an bani gidaje kaza motoci kaza da kaza da kaza da kaza duk da yadda ta kai karshe sai ka ce to gashi yau dai na fahimci cewa yaron nan tsakani da Allah ya kai matsayin da zai iya gudanar da harkokinsa da kansa don haka ga dukiya ku shaide ni waɗansu malamai suka ce wannan wajibi ne akan ka sai kai haka waɗansu malamai suka ce a'a mustahabbi ne don mi don Allah ya ce waka fa billahi hasiba Allah ya isa ya kasance hasiban shine mai kiyayewa kenan don haka ai babu wani abu tunda Allah ya sani in ka bashi in ai koda ka kira mutanen ina fata kun fahimce ni koda ka kira mutanen tana yiwa ka koyi wadansu abubuwa baka bayar ba an gane ni wadansu malamai suka ce a'a wajibin dai ne domin akwai haƙƙi na Allah akwai haƙƙi na mutane dan kada mutane su zarge ka su su fada cikin bala'i kai maka fada cikin bala'i to shikenan ka kira ka ba da shaidu shi ko wancan in ka ɓoye ranar tashin alkiyama Allah ya sani in baka ɓoye ba Allah subhanahu wataala ya sani wanda kuma yin shaidun shine mafi alkhairi ga dan adam saboda kada daga baya bayan ka bashi duki in baka bashi dukiya sai ba ko ko baka kafa shaidu ba a zo a yi rikici da zurriyarka da zurriyar shi waɗansu su ce a'a sauran ka, gida kaza da kaza da kaza kaza namu ne waɗannan su ce namu ne to ai babanku da da aka bashi dukiyar mu bai bamu ba ko ko bai kafa shaidu ba saboda shi wanda aka ba dukiyar yana yiwa ya zamanto bayan ya girma ya zamanto azzalumi ko ba ka ba ko kuma yana yiwa ka bashi dukiya sai ta kare in ta kare mi zai yi sai ya zo ya karyata ka ya kai ka justice ko ya kai ɗanka justice ya ce a shi ba bashi kuɗi ba ina shaidu a ce babu kaga matsala ta samu ko ba haka nan bane amma ga shaidu an bashi dukiya ga takardu akwai wata magana ko ka mutu babu wata magana wannan ina ganin dai da za a kalli cewa kasancewa shi wajibi ne a fahimta ta yafi domin mi domin za a liƙe za a kulle za a tunkuɗe matsaloli za su taso masu yawa wanda zai iya kawo rikici tsakanin gida kaza da kaza da fami kaza da fami kaza Allah ya gane da mu wannan aya tana daga cikin ayoyin da waɗansu waɗansu Yahuda daga cikin malamai na musulunci tun da Yahuda za a ce musu mai tawilin aya akan neman abinci ai ba Yahudi ne ko ba ka nan bane sai su ce ai Allah subhanahu wata'ala ya ce ba a yi bayarin ya aure sai ta kai shekara goma sha takwas saboda turawa sun kawo abin nan dokokinsu suna so su shimfiɗa muna a kasashenmu bayan sun shimfiɗa su a kasashensu ko ba ka ba sai suka ce a ai sha takwas ne aka ce a yi bayarin ya aure bai dace ba a yi bayarin ya aure ba ta kai shekara goma sha takwas ba shikenan ina ne dalili qur'ani ma ya wadi wannan kuma in mun ka kalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ƴaƴan shi bai mata aure ba sai ta kai 18 wai Fatima ba ai mata aure ba sai ta kai 18 to muqaddarta shin wajibi ne dole sai ta kai 18 ko ko kaka kaga na tambaya ta farko kenan sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha tana da shekara 6 an kai ta tana da shekara 9 a wata riwaya 8 shine aka ce babu cin karo tun da 8 an shigo cikin ta to yanzu yaya zamu yi wanne misali zamu dauka mu aji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyi suka ce mu koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira haka kuke bukata ko ko tawirin da kuke yi wabtalul yatama ku jarrabi marayu kaga na ana zancen marayu ko ba zancen yan mata ɗaya ake yi ba to nan an ce marayu kaga magana ta farko anan marayi shine wanda bai balaga ba in mun ɗauki bi itibari ma kanu akan abin da suka kasance tun da haka ne a balagantance to na biyu kenan yanzu sai ƴaƴan da mahaifinsu suka mutu to su ko wanda mahaifinta yana da raifa ita ko bata shigo cikin wannan nafsi ba ko an ka ce hatta idza balagun nikaha har sai in sun kai wurin aure kenan wannan ya nuna yarinya sai ta kai shekara goma sha takwas sannan za a yi mata aure shi kenan sai su duri su zama su amma ga Allah subhanahu wata'ala cikin suratul talaq yana cewa wallahi ya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid wallahi mata ya isna waɗanda suka yanke kauna min al mahid na haila min nisaikum daga matanku mace da ake cewa ta yanke kauna daga haila girma ya kama ta ko in irtabtum ha in kuna shakka ko kuna taraddudi akan hukuncin su fa iddatuhunna thalathatu ashhur iddasu wata uku ne sai Allah ce wallahi lam yahidn da matan da su kai inda za su yi haila ba su ko iddatuhunna thalathatu ashhur su ma don shine mahzufin ina fatan kuna fahimta ka to matan da ba su kai inda za su yi haila ba idda su wata uku yana yiwa ai idda ba ai aure ba da wannan nasu ne malamai suke cewa ya halatta a daura mace aure yau in an ka haife ta domin Allah ce wallahi lam yahidna wanda aka haihuwa yau ba ta haila mai shekara ɗaya ba ta haila mai biyu uku hudu har zuwa tara waɗansu suna farawa tun daga ma shekara tara zuwa goma ko sha ɗaya ko sha biyu duka an ce ai musu aure lam yahidna Allah ya ce waɗanda ba su kai inda za su yi haila ba har malamai suke kawo alghaz yadda mutum mata sai za ta bin shi sadakin shi idan ta cuta mai game da matatai an auren maka yarinya da ita yau yarinya an haife ta yau ta kai sadaki yau an aurar da ita yau ko ba haka ba sai matarka don bakin ciki sai ta dauke ta sai ta bata nono kaga da ta bata nono ta kai inda zai mata tasiri kaga ta haramta ma ita ko an kace sai ta biya ka sadakin ka di ba cikin mukhtasar waɗannan bayanai da cikin littattafan ki suna nan to don haka mu ba son muka yi mu bi turawa ba ba wajibi bane gare mu sai mun lankwasa addini mun tankwara shi mun yi kwana da shi don shi dace da abin da turawa suke so kuma ba wajibi bane ga malamai su zama na karkashin waɗanda suke bin turawa shi yasa kuke ganin kullun doka ta kafirci ce an aza mata kuɗi baka da izinin ka aurar da diyarka sai juju ya yarda amma juju bai san lokacin da ka sai ka nemo kuɗin sadaki ba bai san yadda an kai ba ka haife ta bai san yadda an kai ba ka ci da uwarta bai san yadda an kai ba ka ci da yarinya bai san yadda an kai ba ka yi mata magani bai san yadda an kai ba ka suturtar da ita bai san yadda an kai ba ka ɗauki ɗaukin ɗaune ta sai da ta kai shekara goma sha takwas sai juju ya katso wuna waye hito ya ci shi zai ba da yarinya aure ba ƴaƴanka bane me ya huruminka kowa ya tsaya bakin nashi wanda ga son iya sai ta zauna shekara arba'in ba ta yi aure ba ta zauna kai da abba yahudiya kaka son ɗiyarka ta tafi faransu da turai da ina ta yi karatu ka bar ta yi duk irin rayuwar da take so amma ni ina son iyata ta rayu cikin tsari na musulunci ina son iyata ta rayu cikin kariyar mutuncinta ni da iyata ta samu doktora tana can maza na zina da ita ƙara iyata ba ta samu sartifika ba tana gidan aure tana haihuwa ɗiyan halal abin da ta zaɓa kenan kowa ya ga abin da yake so kai duniya ta sha maka yau duk mutane sun lalace babu abin da suka tunani wai sai ɗiyansu su zamanto su samu kuɗi su kawo musu kai talaka kana jiran mai kuɗi sai ya zo ya aure ɗiyarka sannan ka yi harka ka samu kuɗi kai kuma ka sa ɗiyarka lakwal fasku in kai yi resalat kana jiran ta je ta samu babban difiran kuma ta armi babban ma'aikaci ta baka kuɗi shi ko Allah ce inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin kowa ya zubin cizon da ka gani ka zo ka ce kana sanda sai ce bari sai ta samu babban diplom uwarta ta ce ba ta yarda sai ta samu diplom saboda ta dan tariya ta kama kanta abin da yake faruwa kenan to don haka ya kamata mu shiga taitin mu duk malamin da yake tawilin ayoyin Allah don saboda a bashi kuɗi wai wabtal ya tama wallahi wutar jahannama ta kake ce kuma wallahi duk abin da za a baka bai amfanin ka duniya da lahira a baka motocin ana nan a ɗauke ka kai talla in baka yi anniya ba kana cikin tallat dokar turawa za ka yin aksidan ka mutu baka samu kuɗin ba baka amfani da su ba kuma ka sai lahira ka halaka musulunci yace a aurar da yarinya tun tana da tun in yau aka haife ta ya halatta daura mata aure in ta girma ta ji tana iya zama ta zauna in ba ta iya zama uba shine kamata ya aurar da ya sai wurin da ya kamata ta zauna duniya ta rikice lalatattu sun yawa da mutum ya aure mace sati ɗaya wata ɗaya aure ya mutu dole na ka yi ƙoƙari ka ga mutum na kirki ka ba da ka gare shi to an zo an ce a'a sai ta kai sha takwas kuma wai wata cuta da an ka shirya a nan shine ga dokar ƙasa yarinya in ta kai shekara goma sha takwas to ta ta zama minor ta zama major cikin tsarin su shi ko major shine mutum wanda ya san incin kai ne yana da izinin shi zaɓe na ƙasa sannan kuma yana da izinin ya zaɓin ma kanshi abin da yake bukata kenan daga nan ta ta ƙarhin wato cikin matakin ma'aikinta ina fatan kun fahimce ni kenan yanzu ita ce take da izinin ta zaɓi mijin da take so ta kawo mu ko a musulunci za a bari wanda ya gane ta ba ita sai a zaɓen maza ba ya halatta in ta ga wanda take so in mutumin kirki ne ta gai amma ba ita za ta je zaɓen maza ba maza za su zo su ganta in suka ganta suka ce suna so in ta amince su ko uwa iyaye sai su kalla shin mutumin kirki ne ko mutumin banza ne domin baka ba da kaga fasiki amma tunda ta kai major in tana son dan giya yayi in tana son kahiri krista yayi in tana son bayahude yayi major ce wannan shi ne abin da ake sallata mana don haka wannan ƙarya ce kawai suke yi duk malamin daga sallar wannan wallahi in bai anya ba zai mutu kafiri domin yana yaƙi ne da dokokin Allah a fakaice ana ba su envelope envelope su jika hamsin hamsin duk yini ko jika ɗari ɗari wannan halaka ce bawo abin da zai maka maganin talauci wannan shi ya kai mu rikicin da an kai a Nijar har wani malami ya kaskanta gaban me yake da suna ministoci na ƙasa an zo ana rikici ana rikici malamai suka zo kan wata doka tunda dokokin yanzu sun yi wayo ba su fitowa da su ga fili sai dai yanzu a bi hanyoyin da za a sa su ba ku da labari da kuna yaki kuna cewa ka a karantar da yara yadda ake kwanciya da ɗaya mata da suka gane abin an yi yaki an yaki yanzu ba ku da labari duk gaba ɗaya an sashi cikin aji na ɗaya da na biyu da na uku tun daga college daga CJM har terminal gaba ɗaya sai an karance shi kaf amma parti parti ne yanzu komai yara sun sani lakkon yakka tana nan tana kallon ka baka san abin da kake yi ba wannan malamin da aka zo ana sallar kafot ashe wata harka sun kai sai ya tashi tsaye shi na cin mutum shi na buɗa ma gwamnati wuta yake ce ma ministar da bari ban hudu ko wace zamanin wace ko wace gwamnati na ba amma su malaman da an kai wannan sun san lokacin da aka yi mu ba mu yarda ba wanga walakanci da aka yi sai an yi kaza sai an biya mu kaza ku da an mututa kuna sanya mana kuɗi yace kai da Allah zamna surutun da mu ya dana ka ishe mu kana zakuwa kana cewa an ci kuɗin ku an ci kuɗin ku wajen mi kuɗi aka ci naku baka bayani ya ce ku ne malaman da muka ɗauka lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta ce mu ɗauki malamai masu tallar kafot muka zo muka kira ku muka ce ku je ku yi tawilin ayoyi ku yi mana tallar kafot kuka je kuka yi mana tallar kafot sai muka ba ku wani ɓangare daga cikin kuɗin dan muna niyyar mu yaudare ku dama kuka yi kuka kare muka hana muku sauran kuɗi ita to ana bidan malamai mun san malamai a Nijar ba masu tallar kafot bane an malamai saboda wasu wasu sun san junansu to don haka wannan cewa wato a cire mai suna a cire iko daga mahaifa na ‘ya'ya a sanya shi zuwa ga turawa tun da ita gwamnati yarinyar turawa ce wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba a duniya kwanakin baya a france 24 gidan tele na france 24 suka kawo wata emission da aka yi akwai manya-manyan ma'ilimta na ƙasar france na sociology an gane ni ilimin zamantakewa a duk france duk france su ne manya ƙarshe guda hudu suka je to irin emission kinan cewa da ana tambaya ana bada amsa sai suka yi ittifaki waɗannan guda hudu cewa ya kamata a sanya tarbiyyar musulunci a cikin ekol ekol na France wannan ya tada rikici sai aka rinka bugo musu kasan shi bature da an ce islam ya ga bindiga ya ga kashe kashe wai ana son a mai da yan faransa musulmai da karfi kuma su ba musulmai bane to me dalilin ku kasan shi bature dalili yake tambaya suka ce dalili akwai abubuwa guda hudu cikin abubuwan guda hudu da suka faɗi naman ce guda daga cikin su amma uku ina suna su suka ce dalili na farko shine cewa wato har yanzu musulmi bai taba wuce mahaifi ne ba a ƙasar France me suke nuhi da bai wuce bai taba wuce mahaifin shi ba idan mutum yana da shekara 80 a musulunci ɗana yana da shekara 60 ko 55 shina respectin baba ne kuma shina karɓar magana daga gare shi yace muku eh mu ba sa karɓar magana daga gare mu yace mu muna gani ‘ya'yanmu za ka ga yarinya da shekara goma sha takwas za ta kawo ƙato cikin gidan babanta kuma su kwana cikin ɗaki kuma mahaifanta ba su da izinin magana akwai wannan ko babu an kai ce suka ce dalili na biyu wanda muke sa a sa tarbiyyar musulunci suka ce mu ɗiyanmu abinda suke jira mu tsoho su kai mu gida su aji maison de retraite ko ba ka ce musu ba shi ko musulmi in babanai na da shekara ɗari shina tutu bisa gado ya hason shi wanke ma babanai tutu haka ne ko baka ba to mu ko dai mutum su kai mu can maison de retraite sai san valentin ta kama ko le combien février na shekara guda ya kai ubanai can ko sai daga shekara zuwa shekara ya zuwa ya ɗauko wani ɗan filar rouge tambadaɗɗen rouge na 2 euro ranar kurawa da iyaye shi da ya zo ya kwankwasa ni mero kaza sai a ce a ce a'a tsoho kaza mai ɗaki kaza sai a ce ai ya jima da mutuwa ya kai wata shidda shi shi na can waya to shi kama ba ne filar wai filar na alamu su yi al'ummar da muke so mu yi koyi da ita kenan fa suka ce dalili na uku duk gidan kasu na turai europe wanda ake barin musulmi suna yin wa'azi malaman musulunci suna wa'azi za ka ga kashi saba'in cikin ɗari an yi dirasa amma an yi etude an gano ba su komawa zuwa ga wannan aiki suka ce amma gidan kason da ba a barin malamin musulunci na shiga idan suka fita fiye da abin da suka aikata shi za su aikata wannan shi ne abin da suka faɗa to wannan bai ishe mu ba amma saboda ana son kuɗi ana son abin turawa ba yadda za a yi turawa wannan su yarda da mu Allah ya gaya mana sai mun kafirci walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba yadda za a yi su yarda da kai ba yadda za a yi su yarda da kai sai ka kafirce ka zan irin su to kai ko ka san baka kafircewa musulmi kake to kenan ko zan canja za tsakanin mu da shi babu shi mu kama kanmu in muna kama kanmu don haka duk wasu ƴan mutane da suke ganin cewa ya kamata a bi waɗannan mutane ko a je a yi tattauna ko a rinka bin turawa wallahi tallahi wannan shirme ne ɓata maka wasu lokaci suke yi kuma haram suke ci kuma Allah ba zai ba su kima duniya da lahira ba shi yasa kuke ganin duk malamin da ya sallar irin wannan kwanakin baya wani da ya je ya sallar irin waɗannan abubuwan tele duniya sai da an ka kawo ekip ta gendarmerie da ekip ta police sannan sun kai da shi da cikin gidan rabin duniya yanzu yana cewa mallamai ba su gane abin da a ciki ba a yi nan da an ka ce dijibitan a yi daidai ne haka kai talakawa da sun kaji wannan kayan ba malamai su zo yadda mutum dubu biyar sun kewaye gidan tele suna jiran a fiddo shi a kashe sai da an kai waya sannan an ka fidda shi da wannan wuri maradi an taɓa yin wannan gaba ɗaya an ka zo an ka buge katanga ta gidan radiyon amfani sai da prefe ya zo da kai ne sannan an ka samu an ka fitar da wannan mutumin sai da ma an ka samu wasu kaya waɗanda ba shi ba mutane na nan Najeriya shi to su kashe shi billahi la ilaha illallah duk wanda ga sallar wannan kima ta duniya akwai wani malami a nan yamin shi yanzu ya bar zuwa da shi na zuwa shi na tallar irin waɗannan abubuwan ai mallamai da suka ce kaza hadisin nan ko da'ifi na ko ayan nan malamai ba su gane ta ba da aka ga abin yayi yawa sai wani mallami ya shiga gidan radio ya ce wannan malamin mai wa'azi kaza jini ne ya halatta a kashe shi tun daga ran nan bai sake zuwa ba yanzu baki shi na nan baki ko gida ne na shan shayi saboda ba wai Allah shi ka tsoro ba kun gane amma shi na tsoron wani shilaki tun da ya ji an yi fatawa jini ne ya halatta wani hisa adda shi fille mai kai a yi bidan wanda ya sare mai kai ba a gani ba tun da kun san da an yi fatawa jini mutum ya halatta magana ta kare sun fi jin tsoron bindiga da soja da polis da Allah da ya halicce su subhanahu wataala Allah ya gane da mu Allah akwai sauran lokaci sai Allah ce lirrijali nasibu للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه مما قل منه أو كثر نصيبا نصيبا مفروضا Allah ya ce lirrijali mazaje suna da nasibun rabo ko kuma kaso mimma taraka alwalidani wal aqrabun na daga abinda alwalidani mahaifa suka bari wal aqrabuna da dangin su mafi kusa wato an sanya mai suna qarib daga qaribun nasabi ne wato makusanci daga gare ka walin nisa'i su ma mata suna da nasibun wani kaso wani rabo mimma taraka alwalidani wal aqrabun na daga abinda mahaifa suka bari wal aqrabuna da makusanta dangin su mimma qalla minhu na daga abinda ya karanta na dukiya aw kasur ko ko yayyawa nasiban rabo ne mafrudan yankacce wanda an ka wajabta shi aya ta fara da mazaje dan dama kullun gado da wa ake farawa da maza ku shi sa Allah fara da su ka'ida duk rabon gado wanda aka yi duniya maza ake sawa sai Allah ce to su suna da kaga nan tautsi'a ne kafin akai inda mutane ba su ai sai an ka ce walin nisa'i nasibun mata kuma suna da wanda in mun ka dibi tarihin gado wanda zamu zo mu bayani akan shi dukkan kafin zuwan musulunci zaluntar mata ake yi bayan zuwan musulunci zaluntar mata ake yi an fahimce ni malaman tarihin gado suke cewa wato kafin zuwan musulunci an yi dauloli da dama wanda tarihi yake bada su kamar akwai daula ta mutanen ƙasar misra na farko tun zamanin kafin fir'auna sun kasance suna zaluntar mata ba su ba su yarda su su mutanen iraq waɗanda sun kai zama a iraki tun wancan lokaci irin kafin lokacin zuwan wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance su ma suna zaluntar mata kafin ma haihuwa annabi Isa alaihi salam sukkanul Iraq al-Qudama sannan kuma aka zo Yahudawa a cikin at-Taura sun zo sun canza wasu ayoyi suna zaluntar mata ana yin yadda aka ga dama addiyana almasihiyya kiristanci shi bai da ma tsari na rabon gado don a cikin bible babu zancen rabon gado abin da gare su shi kiristanci ya damu ne da zaman lafiya da abin nan na ƙarya wanda ana nuna zaman lafiya kuma ana kashe mutane tunda suke cewa zaman lafiya amma waye fi kashe mutane amerika daura ce ta kiristoci faransa daula ce ta kiristoci kuma sun ce zaman lahiya yasu almasihu ya ce in an kamare ka dama ko ba ka ba ko in an mare ka hagu ne ka bada mummukin ka da dama a tafka ma wani bari ba zaman lahiya kenan ba to kuma yanzu ka kashe mutane duk inda aka yaki duniya su ne jagororin kiristancin kuma su ne ke cewa zaman lafiya suke ne ba ina zaman lafiya yake ina fata kuna fahimta ta to hakan ga larabawa sun kasance ba su ba ƴaƴa mata gado duk zamu zo mu bayanin wannan in lokaci ya bamu dama an gane ni sai a zalunce su saboda su kasance su mata ne da kuma ƙananan yara mata ba a ba su gado bale gadon su ma ake yi ina fata an fahimce ni can harko sai a gade su sai ya zamanto mata bayan ta mutu mi- gadon ta za a yi sai abinda ƴan uwan shi suke so za a yi da ita kuma za ta aure wanda take so wanda aya za ta zo ta yi bayanin wannan ita ba wai ta gari dukiya ba ita kanta ta zamanto gado sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha an gane ni dukiya kuma za a ba manya ko za a ba waɗansu ko kuma shehun kabila babban kabila sai a bashi wannan ko kuma wanda kuka kulla alaka da shi sai ka zo da kai da mutum ku ce to ni da ni da kai duk abin da ya shafe ka ya shafe ni in za a kashe mu a kashe mu tare in za mu tsira mu tsira tare sannan kuma dukiya ta in na mutu kai ga gado na in ka mutu ni zan gado ka shikenan ta wannan hanya suke yi to sai Allah ya zo da wani tsari wanda ya saba ma na kafin musulunci kuma ya saba ma wanda turawa suka kirkiro a yanzu don su turawa gado a wajen su duk abin da kaga dama zaka yi tsakanin namiji da mace ɗaya ake yi ko ba haka ba yanzu da mutum ya mutu musamman ɗayan yan bariki na nan ga sai ka sun ce a ba su yarda da rabon malamai ba sun yi sun akai justice sai uwa ta gaya ma ɗayan ta cancanci kakkuci kakku yarda balle in waccan na da maza waccan na da mata sai ta ce musu sai justice sai a zo justice sai a raba daidai wa daida rabon kahirrai ko ba ganin bane sai a dawo sai a ce to wannan shine daidai sannan kuma su a tsarin turawa ba dole bane dukiya in za a gadon ta sai wanda zai gadon ka ya zama to misali naka ne a'a kana iya ka nemi waɗansu mutane can waɗanda ba ku da alaka kace a ba su wannan dukiya ko ba kana bane a yana yiwuwa ma kare ma shiga dai ka sai mutum zai mutuwa sai shi wasiya ya rubuta letter ce wannan dukiya gaba ɗaya ya bar ma kare ko musa a ƙasar ingila wani musulmi da sai karatu a ƙasar ingila to akwai wani mutum wanda suke tare da shi a'a bature ina ganin ingila ne da ya zo ƙasar misra yana kasuwanci yana da shago ya yi rashin lafiya ya yi rashin lafiya ƴan wani ba su zo ba kullum likita yake yana ba da kuɗi likitoci ga kula da shi ciki nan sai mamaki ina ƴan uwan wannan mutumin suke yaya za a yi a ce mutum shina da ƴan uwa sannan kuma har yanzu mu yana cikin irin wannan mummunan rashin lafiya ba a gansu ba nan nan kawai ko da ya ji likita sai ya ji an ce mutumin nan ya mutu amma dama ko da ya zo gani ne da nan yace ƴan uwa ne suna dare kuma suna cikin sauransu suna cikin ƙasar ga kuma sun sani sun ki zuwa yace wallahi sai ya rama abin da sun kai mishi to shi mutumin shi na mawaki ya za a yi shi rama ana nan ana nan sai aka ce ya mutu ko da aka zo shagon shi sai aka iske ya rubuta takarda ya ce dukiya ta gaba ɗaya tunda bai da mata bai da ɗa an gane ni kuma ko da kana da mata kana da ɗa a dai tuturawa abin da ka rubuta shi ne za a aiki da shi ya ce to wannan dukiya ya bar ma musa abin da ake ce ma Najeriya mage. Me ake ce mata da zamanci? Mage ko? To ya yi kyau kaga ashe abin ya hito ga hili mun huta. Yace ya bar ma mage wannan dukiya tashi. Daga nan aka ɗauko wannan takarda aka yi kashe aka bi dai aboka wanda suke ce ma lauya aka buga aka zo aka tare dukiya gaba ɗai aka sayar da ita aka buɗe account an ka ɗauki musa ko mage aka kai ta gidan kula da mage za a rinka ciyar da ita da wannan dukiya sai in kuɗin sun ƙari sannan a sake ta to wai waɗanda su ne suka yi mu hankali kuma waɗannan wai su ne suke cewa wai musulunci ya yi zalunci shikenan kuma ku ba ku karanci rayuwarsu ba ku san su ba kuna nan kuna ta maganganu kai ko sai ka zo a ɗauko kuɗi a baka wai da sunan musulunci ka zo kana tallar kafirci Allah ya gane da mu to da haka dai a takaitaccen wancan lokaci zalunci yayi yawa ko dai a tauye ko a hana mata ba a ba su gado an fahimce ni kwata kwata saboda ba su zuwa wajen yaki saboda ba su kariya ba su kaza saboda in an aure su dukiyar za ta koma wani wuri ko ba haka ba tunda in an ba ta gadon mahaifinta ta yi aure kaga dukiyar canza ta sai su ce a ka a ba su gado kawai a dai bar su sun yi aure su ta can su gada can wancan wuri ina fatan kuna fahimta ta to sai Allah subhanahu wa ta'ala koko mata a tauye musu haƙƙin su ko kuma sai a rarraba wani wuri yadda ake yi a ce to duk abin da mahaifi ya bari an gane ni wanda ya shafi maza kawai to maza za a bar mashi shi yasa tuwahi suturan mahaifi sai a ce su mata ba su da rabo ciki ko ba ka ba gona sai a ce mace ba ta noma ko ba ka nan bane sai a hana mata amma dai abin da tsoho ya bari na dukiya wani lokaci sai a raba ba su ba ba kanan bane to duk musulunci bai yarda da wannan ba ko kasashen mu yanzu in ka bincika akwai wuraren da ba a ba mata gado ko kuma abin da mahaifi ya bari wanda yake ya shafi maza ana ganin wannan na maza ne kawai ba a ba mata shi yasa Allah ce mimma qalla ko mi karamcin shi kenan ko da dala biyar tsoho ya bari yana da diya raba ta za a yi au kasura kuma ko da duk kudin duniya nashi ne gaba ɗaya in ya mutu rabawa za a yi tsakanin maza da mata Allah ce nasiban rabo ne mafrudan waɗansu malamai suka ce wanda yake an kaddara shi kenan daga farada ne shine kaddara waɗansu abubuwa shi yasa an ka sanya mai ilimin rabon gado ilmul fara'id sanin wato yadda an ka kaddara abubuwa aka ba kowa rabon shi mafrudan waɗansu malamai suka ce wajibi ne tabbas Allah ya ce ai haka duk wanda ya saba ya saba ma Allah wanda kuma ya yaki da wannan ya yaki da dokar Allah ya kafirta don haka kalima ta mafrudan tana iya ɗaukar tilas dole sai an yi kuma tana iya ɗaukar mafrudan Allah ya kaddarta ya raba kuma dukkan lafazin yana ɗaukar waɗannan ma'anonin guda biyu kuma ana iya fassarawa da su na'am lokaci yayi malam wa idha hadara al-qismata
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما إنما يأكلون في بطون بهم نارا وسيصلون سعيرا waɗannan ayoyin suna ɗauke da bayanai daban-daban ba za mu iya samun yin bayani akan su ba amma muna iya fassara kalimomin su wa idza hadara alqismata idan suka halarci rabo koko lokacin da za a ayyana abin da za a raba ulul qurba ma abuta kusanci ga mamaci wal yatama da kuma marayu wal masakinu da kuma miskinai talakawa farzuquhum minhu ku arzita su ko ku dan dan musu ko ku san dan san musu ku dan baskata musu wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana magana wanda take magana ce sananna wato a al'adance ta kyautatawa da jin dadin rai wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim su ji tsoron waɗanda da za su bari min khalfihim bayan su zurriyatan zurriya da'afan waɗanda suke masu rauni khafu alaihim suna sun ji tsoro akan su فليتقوا الله سجدوا الله سبحانه وتعالى وليقولوا قولا سديدا سفئ مغنا مغنا ودا تكي داتتا ودا تداشي إن الذين يأكلون أموال اليتامى حقيقة وأن سكي تشن دوكير مرايو كو مرايي ظلما تهني الظالمتي إنما يأكلون في بطونهم نارا سنة ننجا تتك أو وتاني سنة زنبلا وأتكين تكين سو وسيصلون سعيرا دسنو زاسو شغا زاسو قولون وتجهنما تو إنا غنين يكماتا مداكن تا ساتي مزوا سيمو يبيانين أبين دو أننا آيو سنك فوتا game da abinda Allah subhanahu wataala ya muna budi abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ya shiga mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai sati mai zuwa Allah ya samu na cikin masu rayuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi